بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin alkhairi da albarka na asabar daren lahadi hudu da watan rabi'in al'awwal shekara 1446 wanda ya dace da bakwai da wata na tara miladiya 2024 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na umdatul ahkam da muke gabatarwa a kowane mako a wannan ranar a wannan masallacin na darul hadith a daidai wannan lokaci tsakanin sallar magariba zuwa sallar isha da yake wannan unguwa ta tsimitau a wannan kasaitaccen birni na tawa jamhuriyar Nijar wanda yau za mu tashi darasi na hamsin da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala a darasin mako-mako wanda kuma muna nan a cikin kitabun nikah babi ko littafin da yake muna bayani akan hadisan aure satin da gabata mun kwana akan hadisi na 299 kuma mun karanto matan da yake halitta wa mutum ya aura da ma matan da haramun ne ba aure tsakaninka da su sai an tashi alkiyama muna fatan Allah ya datar da mu da abun da yake daidai malaita alhadith alhadith 300 hadisi na 300 cip cip wanda babi ne akan aljamu bainal ukhtaini hukuncin hada kauna da ya a mazaunin karkashin namiji daya ya tsanan ya hukuncin abun yake hukun bai ci karatun malati an ummi habiba binti abi sufyan radiyallahu anha daga ummu habiba diyar abi sufyan Allah ya kara mata yarda matar ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam أنها قالت للي تاتي يا رسول الله يا ما أيكين الله إنكح أختي النبي الله كأوريك أوناتا ga wata mace fa tana cewa ƙara mace aure a lokacin da matanmu suke faɗa da ƙarin aure ta ce ya annabin Allah ni zai hana ka ƙauri ƙaunata lura da ta yi ta ga jin daɗin zamantakewa a gidan sallallahu Alaihi wasallam sai ta ga akwai buƙatuwar a ce ita ma ƙaunata ta samu irin wannan alkhairin da kuma wannan jin daɗin na rayuwar ibnata abi sufiyan ya annabin Allah ka auri ƙaunata ‘yar uwata ɗiyar abi sufiyan faƙala a wata hibbi na zalika shin kina son haka yanzu ke kin yarda kina son a ƙara miki abukiyar zama fakultu sai ta ce na'am eh ya annabin Allah ina son ka aure ta lastu laka bi mukhliya bi mukhliyati tace ya annabin Allah na tabbatar cewa bazan zauna ni kadai ba a wajen ka banda abukiyar zama ashe kaga mace ma ta yi tunanin wai za ta zauna da kai kai kadai to tana bata wa kanta da lokaci ne amma magana ta gaskiya eh tace ya annabin Allah na tabbatar da cewa bazan zauna ni kadai a wajenka ba face sai ka ƙara min abukiyar zama ni kuma naga da atai a auro wata a gehe to gwara a auro kaunata ayi dakan daka shi kardaka mu mori kayan mu ne ita wa ahabbu man sharakani fi khairi um ukhti tace kuma wanda nafi kauna a ce yayi tarayya da ni cikin jin dadin gidan nan to duk duniya ba kamar yar uwata fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai ma'aikin Allah yace inna zalika la yahillu liya yace wannan bai halitta gare ni ba kina a matsayin matata kuma na auro yar uwarki kaunarki ko yayarki annabin Allah yace wannan baya halitta gare ni ashe kun ga ba a hada mace da kaunar ta kenan ko amma idan fa ka rabu da kaunar to zaka yi auro yar haka in ka rabu da yar zaka yi auro abinda ba a yi shine a hada su lokaci guda ya zaka garin cewa ana iya hada mace zaka iya auren wa ya da kauna Usman dan Affan Allah ya kara masa yarda ya auri Ruqayya diyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya mata wafati ta rasu bayan rasuwarta sai annabin Allah ya aurar masa da ummu kulthum da ba a haka namiji ya auri irin gida guda to da manzon Allah bai halitta ba da bai bai aurar ba shi kaga babu illar yasa latti zai tsohi tsohin nan da suka dan kwana bi suna hana mutane aure ka zo tambayar aure sai a ce ai da kakarta da kakarka suna da zumunta ba a baka wannan duka shedanci ne da rashin sanin aikin wannan ba shari'a bace wannan ba wani abu da ya hana da in kawai Allah ya sa ku zamanto yan wa da yan kane ne ba inda aka hana ba inda aka hana abinda ba a bukata dai zamanto mun karanta matan da ba a ba a halawa ba a ba a aure a lokaci daya yace wannan bai halitta gare ni qultu sai nace qala sai nake cewa fa inna nuhaddathu annaka turidu an tankiha binta abi salmata ta ce aiko munu haddasu ana ba mu labari ai mun ji labarin cewa kana na kishin-kishin kana son ka auri diyar abi salma diyar abi salma kuma diyar matarsa ce amma ba shi ba ne mahaifinta kamar agola ce a gidan suka ce manzan Allah ai mun ji kishin kasan mata da tsokanar fitina shi yasa duk in baka da haƙuri to baka iya zama da su haka ne alaji duk mutum bai da haƙuri da su in baka da haƙuri to baka iya zama da su dole sai ka ka zamanto mai tarin haƙuri ko ta zama ka samu ka shiga aljanna Allah ya rufa muna asiri ta ce fa inna nu haddasu annaka turidu an tanki habinta abi salmaja mukan labari ya zo muna mun ji kishin kishin kana son ka auri diyar abi salma faƙala sai annabin Allah ya ce binta ummi salmata diyar ummu salma matata qultu na'am tace eh ya annabin Allah haka dai labarin yazo muna am gaja na fada kaga mutun yace wai ba a yi da shi to baka kai can ba ko annabin Allah ma kaga gashi da an ce masa ga ya an fada abin da ba haka bane kaga shi a rayuwa in kana zaune to ka zamanto mai kau da kai game da wasu abubuwa ku ji abin da manzon Allah ya ce mata innaha law lam takun rabibati fi hijri ma hallatiliya ya ce ko da ko ba ta zamanto agola a gidana ba ba za ta halitta ba ba ta halitta na aure ba ya halitta na aure ta ba ta halitta garin a matsayin mata mamarta ta haihe ta mata ta ce ta aure ita ce ta haihe ta babanta kuma daban ne kaga ko da ko ba dan da baban mamarta ke wata ce uwarta ba tana agola a gidana to baya halitta ni na aure ta kuji dalili na farko sai ce innaha libnatu akhi min ar-radaa'a mahaifinta Abu Salma da ni mun sha nono daya an shayar da mu daga dan uwana ne na shayarwa waye shayar da su sai yake cewa arda'atni wa aba salmata suwaiba yace suwaiba al-aslamiyya ta shayar da ni da da shi abu salma ta ba mu nuna lokaci daya har sun zama mi ‘yan uwa minar raba'a daga abu guda bi suka hana ya aure ta kenan ko ni abu na fari ita agola ce a gidansa ashe mutum idan ya tara da mahaifiyar to haramun ne ya aure diyarta abu na biyu dan uwan babanta dan uwansa ne na shayarwa ba na jini ba sun sha nono daya sun sha mama guda daya an shayar da su mace guda ta shayar da su daga su zamanto ‘yan uwa minar raba'a sai ke cewa fala ta'rina alayya banati kunna daga yau kada wanda ya ƙara bijiro min da da ƴaƴansa ko ƴan uwansa mata ya ce in aura kada wanda ya ƙara bijiro min da diyarsa ya ce wa na gadiya ta ka aura wala akhwati kunna ko kuma kannan ku koyen nan ku mata daga yau kad wanda ya ce min gadiya ta na aura ko kuma ga kaunarsa ko yayansa na aura annabi ce ka tsira daga yanzu a banki ashe kaga hadisin yana da darussa da dama a ciki qala urwa sai urwa yake cewa wa suwaybatu maulatu li abi lahab yace ita suwayba ku yanga ce ta abu lahab waye abu lahab kar ku manta abu lahab ba babban annabi ne domin baba shi abu lahab da baban ma'aikisa sallam mahaifinsu guda daya ko bai ta daka lokacin yana karabi ba san ko annabi bane da aka haihe sa sai ya ba da wannan kuyangar ta dinga kula da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam kana abu lahab a'taqaha abu lahab sai ya intar da ita fa arda'atin nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai ta sha da manzon Allah falamma mata abu lahab ra'ahu ba'du ahlihi bi sharri hinatin hibatin lokacin da Allah ya masa wafati ya rasu sai ɗaya daga cikin iyalansa ya yi mafalki sai ga suke wani mummunan yanayi faƙala lahu sai ya ce da shi malaƙita mi ka gani wai mi kaɗu da shi mi yasa ka cikin wannan halin ƙala abu lahab abu lahab yake cewa mafalki ne ya yi kuma allon ya nuna masa don ya zama to izina wa darasi gare su ƙala sai ya ce lam alƙa ba a dakum khairan tun da na rabu da ku ban taba samu wani alkhairi ba a rayuwa gaira an ni su ƙitu fi hazihi bi a taƙaƙi suwai ba ya ce ban taba jin wani dadin rayuwa tun da na rabu da ku face abu guda Allah ya yi min shi ne Allah ya shayar da ni dalilin intar da suwai ba da na yi ta kuma ta sha da manzo Allah na intar da ita ta kuma ta sha da annabi ta wannan abun Allah ya sa an bani ruwa na na sha kaga inna Allah la yudhi'u ajral muhsinina ko ajra man ahsana amala in kai aikin alkhairi Allah bai lalata aikinka da ba mafaci hadisi darussa da ke cikin hadisi a gurguje haramun ne mutum ya aure kaunar matarsa ko yayarta haramun ne sannan kuma haramun ne mutum ya aure kuyen abiga agolarsa ai musa agola ko haramun ne mutum ya aure agolarsa agola ita ce matar da ɗiyar matar da ka aura ka kwanta da ita sannan kuma haramun ne mutum ya auri diyar dan uwansa na shayarwa sannan kuma idan aka tambaye mutum fatawa game da sha'ani na rayuwa to ita da halshen damo yau mutane bayani kuga manzala sallan ya bayyace musu darasi guda biyu a cikin wannan abun sannan kuma akwai bukatar mutum ya zamanto mai kau da kai a rayuwa game da al'amurra na duniya ba komi ba ake magana a kansa Allah ya dacar da mu malace alhadisul wahidu ba da salasumi'a hadisi na ɗari uku da ɗaya an abi hurerta radiyallahu an daga ba hurera Allah ya ƙara masa yarda ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, La yi jima'o bainal mar'aji wa ammatiha, wala bainal mar'aji wa khalatiha, baya halitta a haɗa mace da ƙaunar babanta koyar babanta zaman aure a gida guda, a matsayin matar ko matan namiji guda ɗaya, baya halitta bai wa bai kamata ba, kuma bai kamata ba bai halitta ba a haɗa mace da ƙaunar mamata ko yar mamata zaman kiyoshi a cikin gida guda kun baci karatun ba a haɗa mace da ƙaunar mamata ko ƙaunar babanta ko yar babanta ko kuma yar mamata duka ba a haɗa su kai ba za ka aura ba sun zamanto haramun gare ka a sarakuta kenan ko saboda dangantaka ta ta sarakuta ai kun baci hadisin ko masha Allah kaga wannan hadisi shi ba na karantar da mu ababe da dama daga ciki harancin hada yariya da yayar babanta ko ƙaunarsa ko yayar mamata ko kuma ƙaunarsa amma wara a zalik kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya, ya halitta wa mutane sai hadisi na gaba alhadisu tsari ba da talasuniyatin hadisi na na 302 cikin wannan zai zai karanta da mu sharuɗa na aure akwai shurut na aure akwai shurutu siha na wanda ba su ci karo da musulunci ba kuma akwai sharadi wanda ya canza dokar Allah ta wannan ba a aiki da shi malaci an uqbata bin amir radiyallahu an daga uqba dan amir Allah ya kara masa yarda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa إن حق الشروط أن توفروا به ما استحللتم به الفروج yace mafi cancantar sharaɗi da ya kamata ku cika sharaɗin da ya halitta muku farjin matanku mafi cancantar sharaɗin da ya kamata a kiyaye kan a yi wasa da shi shi ne sharaɗin da watan ya halitta maka saduwa da da mace domin harkar saduwa da mace shine idan mutum yayi ba aure za a kira shi yayi zina mafi muni a rayuwa ko wanda kuma sakamakonta shine akwai wata azaba ta musamman da Allah subhanahu wataala yake ma wanda yake ma wanda wanda yayi ta a cikin wannan hadisi akwai darasi kamar haka wajibin cika sharadin da ka dauko tsakaninka da matarka a nan nake so in ja hankalin 'yan uwa maza duk wanda ya je tambayar aure sai aka danganta yin auren da wani abu to in ka ɗauko shi to wajibi ne ka cika wannan sharaɗi misali sai na zo tambayar auren yariya ko ka je tambayar auren yariya sai babanta ya ce to tana lakwal da lakwal in kayar da za a yi auren to ba wata doka a duniya da za ta haranta mutum yin lakwal ko tunda ka riga ka dauko cewa ka aminta da yi to tabbacin ta zo sai ta lakulkin nan in ko kace ba za ta yi ba to ka ci karo da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yace a haqqu shuru inna haqqa shuruti an tawfu an tufuru bihi mastahlaltum bihi alfuruja mafi girman haƙƙin da ya kama sharaɗin da ya kamata ku kula ku cika sa shi ne sharaɗin da ya halitta muku samun kwanciya da wa'in matan hukun bayanta kai ne ka auro mace ta gace ai za ka sai a sharaɗi eh to zan ba ka ɗiyata amma da sharaɗin ba ta zama cikin gidan laka ka ɗauko ba laifi sai ka cika eh za ka saya mata mota za ka kai ni umara da aikin hajji zan je in yi umara kuma zan je in yi aikin hajji ka ce kayar dole ka cika wannan sharaɗi tuna da ba don da ka yarda akan wannan sharaɗin ba za a baka aurenta ba ko kuma ci karatun daga duk shari'in da mutum ya ɗauko kakkace ka ɗaukace daga baya ka gane a'a kuma akwai wata dubara da maza suke yi a yanzu shi ma sai Allah ya tambaye su sai mutum ya je ya ɗauko sharɗin cewa yariya za ta yi lafkal ko za ta yi wata fuwayekinta ana zuwa kuma sai ta samu matsala da ita akan wannan wajen ma kuma sai ya bi ta siyasa sai ya hana mata to idan za ka hana ta wannan abun sai an koma ta inda aka hau inda aka aka hauta na ake na ake sabka to ba fa mun yi yarjejeniya cewa za ta yi karatu kuma yanzu gashi ta zo ta ce ba za ta yi ba ga ta tsakaninka da Allah ba tirtar kai ba ko za kuma za masu bude wa mata idanu saboda tana son sa ko da wasu abubuwan sai ya ga kawai bari ya biyu yayi kurfice da wannan damar dan ya kashe wannan hanyar to a radin kanta cewa ita ce ta ce ba za ta yi ba ba ka tilasta ta bari to sai a zo a zuwa da iyayen su ma suna da haƙƙi tunna suna da haƙƙi a kanta kuma ci karatun Allah ya dace da mu wallahi da za a bi doka ta musulci kowa zai wahala da farko an ce maka da lakwar ka ce kai ba kai kai kara gaba gari da yawa ma yawa zai ci kansa ba ko Allah ya samu wani lafiya الحديث الثالث بعد 300 حديث ندري da uku. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاه الشغار ta ce annabin Allah abdullahi dan umar Allah ya kara masa ya dace tabbas ma'aikin Allah ya hana auren shigar me auren shigar auren shigar idan ka ce a shigar shi ne dagawa a daga abu da larabci a daga abu da larabci to me ake ni da me auren shigar shi ne sai mu yi mu haɗu da kai ina da ƙauna kana da ƙauna ko ina da ɗiya kana da ɗiya ko ya da nake wakilci kake da kake akwai da kake waliyanci sai da baka aurenta ba tare da sadaki ba sai ka aura min kai mata ka diyar kun gane kai ne mutum biyu ne sai misali da Musa da Ahmed Musa da diyama ce Ahmed da diyama ce sai Musa ga diyar Ahmed Ahmed ga diyar Musa sai a zo maganar sai da tunda kana son diyata ni ma na son diyarka na aura maka diyata kai ma aura mi diyarka babu sadaki shi da auren shiga kun fahimta wannan haramun ne a musulunci dole sai an bada an bada sadaki ko kaunar ka ka wanda kake wakilci ka aure tuna ayi mutum in ya aure kaunar bai hali ba ta harinta baya harinta ai mu bai ci karatun ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana auren ashigar mutum ya aura maka aure misalin abokinka ne kuka taso unguwa ɗaya da shi sai ka ƙwallo shi ashe ka mutu ka mutu a cikin sonta shi ma na son takar ƙaunar sai ce to wani zuwa a na gida na aura maka ƙauna ta ka aura min ƙaunar ka amma babu sadaki haramun ne amma zai yi auren kuma an aka sa sadaki akwai aure tsakaninku don ya auri ƙaunar ka ka aurta shi ba illa bace a musulunci abinda ba a bukata a ce an kore sadaki domin sadaki daga cikin rukunin aure guda guda biyar malace wa shigaru an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu ala an yuzawwijahu al-akhar ibnatahu wa laysa bainahuma sadaqa abinda ake yin da shigar shine mutun ya aura wa mutun diyarsa wancan ya aura masa tasa diyar ba tare da an sa sadaki ba haramun ne kun bace karatun ko to me yasa aka haranta shine kusa da sadaki da aka yi har abin da yasa aka haranta wannan saboda an an gusar da sadaki da an sa sadakin kawai abin ya ya halitta sannan kuma kaga anan ana nuna mu cewa ashe dole shi wali ita macen akwai bukatar ta zamanto akwai wanda yake aurar da ita ba take aurar da kanta mace ba ta aurar da kanta kamar da mace ba ta aurar da mace mace ba ta aurar da yar uwarta mace eh namiji shi ke aurar da mace ko da ko ta haihe ka to ba za ta aurar da kanta ba sai dai kai kankanta kana ga mata wakilanci da da yana iya mahaifiyarsa alwali wajen aure na auren ta ya ba da auren mahaifiyarsa yana yiwa ko kuma da kamar da ƙane zai iya ba da auren yayarsa abinda ba a yarda ba ta ce ita ta aurar da kanta haramun ne mafhum Allah ya datar da mu to sai nikahul mut'a ana ali bin abi talib radiyallahu an daga ali dan abi talib Allah ya kara masa yarda hadisi nawa 304 yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam naha an nikahil mut'at annabin Allah ya haranta auren mut'a to me auren mut'a jama'a auren mut'a shine auren da za a yi da lokaci misali kai ne sai tafiya ta kama kai ya mai ta sati guda kai kuma baka Allah yake da jarraba ta iya mata baka iya hakuri ba mace sai ka sai ga wata ku daidaita ka ba ta sadaki ka kama hotel ko gidan haya na tsawon sati sati yana yiwa kawai dan duka biya bukatar ka kakkaje kai zina sai ka ce to ka aure ta amma da satin ya kare kun rabu haramun ne shi ake cewa auren mut'a wannan auren shi cikin usul na ahlus shi'a daga cikin abin da ake jan matasa a shi'a shi ne auren mutu'a za a ta auren dukkan da kaje za ka yi kai aure kana zuwa in gazo tawa kwana uku kawai ka nemi wata tsalila yariya ku yi aure kwana uku kawai ka rubuta ta ka wuce in gaje kwanni ma ka kara in ga kare bukatun ka ta wuce in ga ta yi doso ka kara in ga je mai ka kara abin kaga akwai kaga abin akwai akwai rena Allah cikin ma al'amari ana wasa da sha'anin aure saboda aure ibada ce ba wai jin dadin a ibada ce yana ga san sallah tana ibada haka aure yake ibada yace manzon Allah ya hada ya hara auren mutu'a dukkanin malamai suka da kan cewa auren mutu'a bai halatta ba haramu ne a sanya masa lokaci a ce ga lokaci sati ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya ko shekara biyu ko mutum ya tafi wata ƙasa karatu sai da mata su yi ecident su yi aure amma da sun ƙare kuma kowa zai dawo sai su rabu wannan haramun ne sai ce yau ma khaibar a ranar khaibar maza ce haramun ne ya hana yin auren mutu'a wa an luhumil humuril ahaliya da kuma naman jakai na gida annabi ya harata cin naman jakin gida kaga jaki kashi biyu ne kenan ko akwai jakin gida akwai jakin daji haramun ne cin naman jaki na gida amma jakin daji halal ne a ci mun fahimta e jaki na daji halal ne a ci amma jaki na gida fa wanga da ake doga kaya wanga mai haramun ne haramun ne haramun ne mabaita haramun ne ce sabaha a ci to doki ba eh cin naman doki ya halitta in ji malamai wanda zai ji sabon karatu ya ce cin naman doki ya halitta cin naman doki ba inda manzo Allah ya harta cin doki kuma ba inda Allah ya harka cin naman doki inda baka ce kai ne baka ci ba kawai ba dan an hana ka sai dai kawai baka da bukata mun fahimta amma ba haramun bane ga abin da yake haramun ai mana bayani mun fahimta auren mutu ko jama'a Allah ya datar da mu hadisi na gaba الحديث الخامس بعد الثلاثمائة حديثنا دريب كدبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أيكين الله yake cewa hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda annabin Allah ce la tunkahul ayyamu ayyimu hatta tusta'mar la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar ba a aurar da bazawara sai an nemi izininta mace da ta rabu da mijinta sai wani ya zo yana son ya aure ta kai ne babanta to ba za ka ba da aurenta ba har sai ka nemi izininta kun bayanta saboda ita ba kamar da take da da budurwa ba da ce an kama ba wani a'a da ta ga jiya ne ta ga yau ta shiga ta fito kasa ya zufa wani karin magana zawar suke su yi haƙuri wai zawarci mabudin ilimi ne kuma ce zawarci mabudin wahala e zawarci mabudin wahala wallahi suna nan sai ka sabulun wanki sabulun wanki ya gagare su kasan matan nan fa har da wata gigita ke jan wasu daga ciki kina gidan mijin ki lahiya lau abinci sai wanda ranke ke so ki dafa ki kwanta saman matala ke kadai ba mai takura miki gidanki ne ki like sa lokacin da kike bukata ki kalli abin da kike so ki ce a so miki abin da kike bukata a lokacin da fa gidanki ke gidanku wannan abin da kike duka baki da inci akai sai kin gani an dafa ya miki ko miki bayin kina ciki ci in baki a ciki bari haka ne a hurin kwanciya ma in ba a yi hankali ba ku biyar ko kushin saman matala guda ba haka ba ne Allah ya rufa muna asiri kuma ki zo kina gita gidan miji a ya kamata maza su dinga tarere maza wallahi to adabi ya ce ba a aurar da zawara sai an nemi izininta ولا تنكه البكر حتى تستأذن تستأمر اتنا كلمة تستأمر adami umarninta cewa ta yarda da wannan abin sai a yi ita wani budurwa sai an yarda an nema cin wane ya yi mata tuna ai galibin su zuwa da suke kawo suke son ko? to amma budurwa ba ita neman izinta ake yi shin kina iyawa ga wani ya zo tambayar aurenki kina yi ba cewa ke dole ko kina so ko ba ya so ki zana shi wannan kuskure ne baya cikin manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuskure ne ki bade ki auren dole ko kai ba dan danka eh diyar ka auren dole ka nemi izini zai ji manzon Allah qalu sai sahabu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah wa kaifa iznuha ya ake gan ta bada or ta bada dama ta aimata auren qala sai annabi Allah ya ce an taskuta shi da te shiru idan an zo tambayar aurenta aka ce wane ya zo yana son aurenki kina son shi to in ta yi shuru ba ta ce komi ba to alamar tana so kenan amma in kaga tana ware magita ware yan gunguni-gunguni tana yan magana ƙasa-ƙasa ka shaidinku abin da suke kantarwa kenan ko bai ta e in kaga ta yi shuru ta kawo da kai to tana so in kuma ta ce a'a to sai a ce masa yayi hakuri Allah ya ya hada shi da daidai da shi ita ma Allah ya kawo mata da gari shikenan sai a fatan alkhairi in aka ce ko za a hada za a hada su to wallahi da a samu matsala ina ba tar mafahimta a cikin hadisin nan akwai abin da ke karantarwa kamar haka abu na farin an hana aurar da mace ba a yi shawara da ita zawara ba a yi shawara da ita ba sannan kuma budurwa sai an nemi izininta sai an ta bada sai ta bada dama saboda su kalan galibin mata akwai kunya gare su musamman 'yan yara amma ita ba zaurar ita ta san daidai kafarta ita ta san daidai kafarta ta san mutanen duniya kashi uku ne a wajen aure akwai wanda yake ɗauko daidai kafarsa akwai wanda ke ɗauko kafar tasa ba ta shiga akwai kuma wanda ke ɗauko kafafun nasu shi masa sun fi ƙarfin kafafunsa Allah ya sa kuna jin hausa akwai wanda ya tashi aure yana auro yana auro daidai kafarsa ne misalin a ce kana sa lambar 42 in ka tafi sayan takalmi dan Allah in ka ɗauko lamba 40 ta shige ka ba ta shiga in ka ɗauko 45 fa ta yi ma yawa wannan wani karatu in ka tashi to ka ɗauko lambar daidai kai shi da kuma ka kiyaye wa'ancin sharuɗan guda biyar da muka muka bayani a wancan satin Allah ya dace da mu hadisi na gaba shi kuma hadisi ne akan akan sha'anin auren mace da mijinta ya rasu lashe shi take ƙara idda ai mun bayyana hadisi da kyawu ko malike cewa باب لا ينكح المطلقة مطلق لا ينكح المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره wannan hadisi yana karantar da mu idan mutum ya saki mata saki uku to ba ta halitta ya meda ta a ɗakinta sai ta yi sai ta yi wani aure ku ji hadisi hadisi na ɗari uku da shida an aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah ya ƙara mata yarda ƙala take cewa ja'at imratu rifa'at al-qurazi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam matar rufa'at al-qurazi tazo wajen manzon Allah tana kai ƙarar halin da take ciki wajen ma'aiki Allah sallallahu alaihi wasallam faƙalat sai take cewa take ba manzo Allah labari tace kuntu inda rifa'a alqurdi tace da mijina shine qurfa alqurdi ina aure da rufa'a qurfa alqurdi fa tallaqani sai ya rasake ni ya rabu da ni fa tallaqani fa batta talaqi idan ka ce talaqul batta shine saki sakin da babu komai a ciki sai min sakin da babu kome a ciki fatazawwajtu ba'dahu Abdurrahman ibn Zubair sai na aure Abdurrahman dan Zubair bayan ya rabu da ni tunda ya min saki uku talaqul batta sakin da babu kome ko kusan sakin da ake kome a talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan in ka saki mace saki daya to za ku iya komawa idan ka sake ta saki biyu za ku iya komawa amma in kai mace saki uku to la tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu haka qur'ani ya fada to wannan ya faru da shi saki uku yayi mata daka bai halitta ya ya dawo da ita dakin sa kuma ka san wani abu ko so tari Allah yana jarrabar ma'aurata da ƙauna da son juna bayan an rabu sai ka ji ka gawai ka ga da tana maka azaba fa tana ganin ka ba kowa ba sai ka sake ta kuma ta kuma tana wasu 'yan hawaye hawaye wallahi kuma da ta yi sa ta gina duka ka ta komake kamar kamar kokin sallah duk tatsuwa kuma kai ma daga tunaninta ya hana ka zama shi yasa a dinga haƙuri da maza su mata ba a saurin yanke hukunci da su haƙuri ake ka ta haƙuri kuma ka ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala in ta bata ma rai ta ba mata gida kai yanzu ga ma TikTok ga Facebook shiga kawai kai kallon duniya kawai karbo da ita Allah kawai sai sake ta saki uku tace sai na aure Abdurrahman dan Zubair Allah ya ƙara masa yarda tace wa inna ma ma'ahu mithlu hudbati thawbi to ba inda matsala take Abdurrahman dan Zubair ta ce matsala ta da shi shi kuma a suna ce ba zubair ba ne azzabir ne a wasu shi karantawa ta ce matsala ta da abdurrahman shi ne yana da ƙaramin azzakari ta ce kamar ka ce gefen riga shi ne mitsul hudbatin tsaubi gefen riga ma'ana mutum ne wanda baya baya iya jima'i da mace kun ba shi karatun ita kuma mace da ta saba da namiji to in kuma ba namiji kusa tare ta akwai matsala can ta saba kuma yanzu ta zo nan kuma sai da a sallar dare ha fata bas hama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya yi murmushi wa kala sai ce a turidina an tarji ila rifa'a yanzu soke kuma gidan mijinki na farin rufa'a a haka kike so ki koma a gidansa ya ce la ba zai yi ba hatta ta zuƙi usailatahu wa ya zuƙa usailataki ba zai ki koma a gidansa ba ba haske ya ɗanɗani zumar take tare da ke ke makin ɗanɗani zumar take tare da shi mana haske kun yi saduwar aure bayan halitta ki rabu da shi ki koma gidan wancan tsohon mijinki ba ce wannan mijin na farin duk yadda za a sai ya kwanta da shi in bai ba ko wancan na farin bai halitta gare ki misali da mace za ta auri namijin da baya tashi bayan ta rabu da mijinta na farin sai zaman to ba abin da ya shiga tsakaninsu da ita sai ya rabu da ita har yau ba ta halitta ta koma gidan wancan mijin na farin dole sai ta yi wani auren da aka kwanta da ita fa kun baci karatun ya ce to sai kin koma sai ya ɗanɗani zumar da take tare da ke ke ma kin ɗanɗani zumar da take tare da shi kuma yanzu fa wannan garin yanzu abin da ake ta yi sai da Allah ya kaso kin al'amari kai wallahi dole Allah shi jarabi mutane dole Allah ya jarabi mutane nan garin nan garin nan garin akwai mata da suka suka yi barambaran da mijinta ya mata saki uku ta samu wani taime wayo ko shi ne mata wayo na kasa gane al'amarin aka zo malar jami'ar aka yi aure aka daura aure kasan zaware da makirci wallahi yanzu ne in baka ya bayo ta zawara wata dan dan kuda bakin wake hadari fa zawara ta fi dan kunar bakin wake hadari aka daura aure a rada bayan isha'i kawai ya zo gida wajen taɗi wajen fira tuna masu tana da bukata irin shawa ta ɗiya mace malam a cikin zaune aka biya bukatar ana ƙara ta fito kudin sarci to ga kudin ka sadakin ka kuma cikin racin wani shi ake ce auren kashin wuta wani auren haramun ne masu da ce a irin wannan bai halitta ta kuma gidanta na na fari Allah ya rufa muna asiri faƙalat sai aisha take cewa wa abubakar ne inda hu a lokacin da take wannan maganar abubakar yana wajen manzan Allah wa Khalid bin Sa'id da Khalid dan Sa'id bilbabi yantazir shi kuma Khalid dan dan Sa'id yana bakin kofa yana jiran a bashi damar ya shigo an yu'zana lahu a bashi damar ya shigo fanada ya Abubakar sai manzon Allah ya kira ce ya kai Abubakar ala tasma ila hadhihi ma tajharu bihi inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka ji abinda wannan mata take faɗi wa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba tana son a halitta mata mijinta mijinta na fari kuma ga magana dai babu kunya haka Allah subhanahu wa ta'ala ya rufa mana asiri da haka jama'a idan mutum ya saki matar saki uku bai halitta gare sa ta koma face sai ta yi auren da aka yi kwanciyar aure da ita wannan shine doka ta ta musulunci bayani kan sakin aure da kuma hukunce hukunce mun riga mun yi satin cikin suratul cikin ayoyin saki a cikin suratul baqara to sai kuma hadisi na 307 ana Anas bin Malik radiyallahu anhu qala yace min as-sunnati idza tazawwaja al-bikar al-bikr ala at-tayyibi aqama indaha sab'an thumma qas thumma qasama وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم أنس أم مالك الله يقارى مسيدك تهدى تكين سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا متن أورو بدروة إذا تزوج البكرة على الثيب إذا متن أورو بدروة كان ماتا سيكارى أوري كأورو, كأورو بدروة وأقام عندها سبعا za ka yi kwana bakwai a wajenta kwana kwana bakwai za ka yi ba ini bakwai ba kwana kusan wuni daban kwana daban to za ka yi kwana bakwai a wajenta sun makasama sai ka zo ka raba kwanaki tsakanin iyalinka wai za ta zawajar sayi ba idan mutum ya auro ba zawara mata da ka auro ta taɓa yin aure sai ka kata a gida ka auro ta to a kama inda ha salasan kuma sai kai kwana uku wajenta a ci amarci na kwana na kwana uku sun makasama sai ka zo ka raba kwanakin auren kwanakin zamantakewa to miye hikima na a yi kwana bakwai a wajen budurwa kwana bakwai a wajen kwana uku a wajen zawara ka yi kwana bakwai wajen budurwa kwana uku wajen zawara miye hikimar wallahu ta'ala alam amma dai mal suka ce daga cikin hikimar shine ita na farin akwai bukaga karaman yariya ce bata saba da gidansu ba bata bata saba da ta kwana ba inda ba gidansu ba sannan kuma daga cikin hikimar har yau akwai bukatar ka bincike addini suka ce ai fatiha aya magareta aya bakwai kaga to ba a sallah la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi to in ba ta iya fatiha ba da kullum ai zaga ta iya aya guda daya a kwana bakwai an kare an kare fatihar kenan ko Allah ya dace da wannan sunna ne to in aka zo wajen rabon kwana kai ne ka auro budurwa sai kai kwana bakwai yanzu ka cinye kwanan ka bakwai to yanzu kwana na takwas ina zaka mu a al'adance al'adance mutum zai je gidan uwar gida ne ko to wannan kuskure ne eh ya ake yi shine za a zauna ka zo da su a teburin shawara eh yanzu ka canye kwanan ka bakwai na da musulunci ya shar'anta maka in kuma uwar gidanta da karfin imani ce ta tsara maka sati uku to fa lillahi alhamdu sai kai mata da ya ba laifi eh ba laifi eh ba laifi idan aka zo zaman to sai ka ce to yanzu ga yadda musulunci ya tsara shi ne na yi kwana bakwai yanzu ta ina za a fara na farko kwana nawa zan dinga yi tsakanin rabu kwana kwana bibbi ko kuma kwana ɗaya idan suka ce kwana ɗaya to abin ya zuba da sauƙi idan ɗaya ce kwana biyu ɗaya ce kwana ɗaya to yanzu kuma sai a dawo ƙuri'a e ƙuri'a za a yi ba za ka ce tun da uwar gida ta ce kwana ɗaya ba dole a yi kwana da ɗaya a dukkaninka matanka ne a tsarin musulunci babu uwar gida babu amarya duka matanka ne al'ada ce ta malam bahaushe ce wannan uwar gida ce wannan tsakar gida ce amarya dogal ce hada kasa abu hada wani dogal wai ba wani dogal duka wannan surutu ne na banza duka matanka ne duka gala guda suke sa da ita dukkaninsu gala ɗaya suke dauke da ita idan kowace suka samu saɓani sai a yi ƙuri'a sai a rubuta kwana ɗaya da kwana biyu sai a doko sai a nemo wani ya doko kuma cikin yaren a kudin ɗiyanka sai ka sa ya doko maka in aka doko kwana ɗayan to ita mai biyu sai ta haƙura dole a kwanan ɗaya za a yi idan kuma aka wuce wannan gabar to ta ina za a fara sai amarya uwar gaza ce ai dole gidana za ka ce a'a amarya ce ita ita wallahi bata gaji da kai ba dole can za ka koma shi ba an samu rikici kenan ko to sai a dawo ƙuri'a amma idan ƙuri'a ce ta yarda ka koma ɗakin amarya ba lagi idan amarya ce a'a ka je ɗakin wani gidan balin shi kenan ka huta ina ba ta mun fahimta wannan shi ne tsari na na na musulunci Allah ya datar da mu qala abu qala abu qilaba sai abu qilaba yake cewa walau shi'tu da naso la qultu inna anas rafa'ahu ila annabi sallallahu alaihi wasallam da nace wannan hadisin marfu'i ne anas ya dangana sa da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to sai kuma hadisi na 308 hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adabin Allah yana cewa law anna ahdakum idza arada ay ya'ti ahlihi da za a ce daya daga cikin ku ya nufaci ya biya bukata wa iyalinsa ya zo ma iyalinsa da niyyar kwanciyar aure qala sai yake cewa sai yace bismillah اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا kaga a sunna ita ce addu'ar yin jima'i idan mutum zai kwanta da iyalinsa sai ce bismillah Allahumma jannibina shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana namijin zai ce kuma mutum za ta karanta wannan shine abin da yake tsari na musulunci fa innahu in yuqaddiru bainahuma waladun ma'anar addu'ar shi ne Allahumma jannibna shaytana ya Allah ka nisantar da mu daga shaytan wajannibi shaytana ma razaqtana Allah ka nisantar da abinda zaka arzita mu na dan da daga shaytan sai adabin Allah ce idan Allah ya sanya albarka aka samu da'a wannan kwanciyar auren lam lam yadurruhu lam yadurruhu shaytan abadan har abada shaytan ba za ya ba za ya cutar da shi ba har abada shi dan ba za yi tuka da shi to wannan kalmar ta lam yadurruhu shaytan malume sun tattauna akan liman dala sasar yake ni da da ita daga cikin abin da malume suka faɗa wallahu ta'ala a'lam cewa Allah zai bashi kariya daga hamazatu shayafi fiska ta shaytan Allah zai kare shi daga shafar shaytanu da kuma wasu wasi na shidan bayan ya girma da aka wannan addu'a mai matuƙar mahimmanci ce idan mutum zai kusanci iyalinsa sai ya karanta sai ya karanta wannan addu'a sai kuma hadisin da na kusan na ƙarshe da za mu liƙe a kansa a babin shi ne a kan hani game da mutum ya keɓance da ajinabiya wace ce ajinabiya idan ka ce al'ajinabiyatu ta ce duk matar take halitta ka aura din matar da yake halal ne aure tsakaninka da ita to kuma haramun ne ka keɓanta daga kai sai ita illamin babin darura ya za mu zo ga miye darura a nan malaci alhadisu ta shi uba da talasumi'atin hadisi na ɗari uku da tara an ukuba ta bin amirin radiyallahu an daga ukuba ɗan amir Allah ya ƙara masa yarda an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam ƙala ma'aikin Allah yana cewa iyakun wadda hula alal nisa ka shedinku a hirkinku game da shiga wajen mata ko kuma ku tsoraci shiga wajen mata kana ka kaddarta masu domin iyakun mafulin bihi ne iyakun mafulin bihi ne to ina fi ilkinsa da fa'il sai ka ce ittaqud dukhula ittaqai sai ka kaddara masa fi'ili ittaqu sai zama to ku ji tsoron shiga wajen mata da ba sa suke halitta matan suke halitta a kanku ku ji tsoron ku kiyaye kanku game da shiga wajen mata domin akwai fitina kware da gaske a hadisi ingantacce ma tarabtu fitnatan ba'd hiya adaru ala rijali ba'd nisa ban bar wata fitina ba a duniya take jarrabar mata take fitinar maza a duniya kamar mata ba wata fitina da da Allah ya fitini al'ummar annabi da ita kamar abu guda biyu a yanzu kuɗi da mata duk fitinar duniya yanzu kuɗi da mata cewa in za ka ƙara na uku mulki shugabanci kuɗi da mata shugabanci Allah ya rufa mana asiri to annabin Allah ya ce ka shaidinku game da shiga wajen mata faƙala rajulun minal ansari sai wani mutum daga cikin mutan madina yake cewa ya rasulallah ya ma'aikin Allah a ra'aitar hamwa manzan Allah mai kake gani game da kanan miji ya shiga wajen idaga ce alhamu shi da ɗan'uwan miji ƙananka ko wanka ko kuma ɗan amminka ɗan ƙanan babanka wani kuke ‘yan wa da ‘yan ƙane ku da shi tabbashi haka kun bai ta ce to ya annabin Allah ya hukuncin shigar ƙananka ko ɗan uwanka kai namiji akan matar ya shiga gidan ƙala sai annabin Allah ya ce alhamu almaut ƙanan miji ai fitina ke mutuwa kenan me yasa ka ce almautu kamar shi aka fi kyama saboda laraba suna da wani abu da suka saba da shi cewa duk abun kyama ana dangana shi da mutuwa duk saboda mutuwa ba mai sun ko to duk wani abu na kyama sai a danganta shi da almaut to kanan miji shi aka fi kyama akan ya shiga wajen mace ba kananka ko wanka ko da wake yan tabbashi ko yan wa da yan kane to shi ne aka fi ma kyama kware da gaske akan ya shiga wajen wajen iyalin saboda mata akwai rauni gare su e mata akwai rauni gare su kuma ga dan karen uban kiwa ga son jiki da gare su shi yasa gwalata lillibe ta sa tufafi min babu aula ma kaga kenan aboki shi aboki ta shigo cikin gida to a din tarihi jikinta in akwai da za a yi ma kan ma ya ganta domin yanzu mutane yanzu ba abin aminta bane ba kowane mutum ba ke jayowa a zuwa shi cikin gida ya kallace maka mata kuma ba kowa ba ake yawan kawa ya ci girkin matarka wallahi musamman ma in kedan baka dan yaba kusa akwai irin wasu maza mace ta bata awowi da dama wajen shirya masa abin da zai ci amma ya zo ya ci ya tashi ba godiya ba addu'a ba sa albarka ba yabawa wannan abin yana ci wa mata tuwo a ƙwarya ransu yana ɓaci ta mace ko abin bai baka ce yayi kawai su in kana son ka zauna in kana son ka iya zama da mace ko to ko da abin da ta yi bai yi baka ce kawai yayi shi ganin kawai a zo wurin kawai ka zuga suna buƙatar zugawa ai duk ta ba mai kyawu kuma ita kan ta san wallahi ko ta yi da kyawu sai a suna lafiya amma dai za ta ji daɗi ai duk garin nan duk garin nan ba wanda kai ki iya abinci ta ai ni ba duk da wani abu ma wallahi da restaurant zan buɗa ma a dinga sai da abincin kuma kai san ba haka bane wa ba laihi eh ba ba laihi a musulunci ina ba ta mun fahimta takka dinga jayo abu garin ka ana zuwa ana cin abinci suna yabo kai baka yabawa ka dinga yabawa dan an taba irin wannan wani wani ango ne shi gashi ka san mutum bai san bai waye ba cikin cikin rayuwa malam kawai bai yaba shi kawai da dan bariki ne kawai sai da a ci abinci a ce ba godiya to akwai abokinsa shi kuma in yazo ya kasance yana yaba abincin matar tana jin dadin abin da abokin mijin yake yi yanzu ranar ta shirya wani abinci na musamman kuma sai aka yi rashin sa kullum da abokin ake zawacin abincin kuma kullum sai ya yaba kuma kullum sai ta yi sabon samfari gasa akwai wasu matan da Allah ya taimake su sun iya girki in kaci a malam kawai ranar ta shirya abinci na musamman sai mijin ya zo shi kadai tana shigowa salamanci ta ga shi kadai ta ce masa inawa ne ya ce ai wallahi mun zo wani uzuri ya kama sa kusan ya faru kawai tsoki ta yi yi wallahi don shi na dafa abincin don shi ta dafa abincin saboda shi mijin bai yabawa to ku dinga yabawa matan ku ta dan yi wanka ta dan sa dan tufafinta to haka ka ce bari ma dan zo mu dan sarki ba laifi eh za a baka ba lada wallahi za a baka lada Allah ya dace da mu ولمسلم أنا أبي, طا... أنا أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث الإمام سيتوا يقول أ... يتي الحم أخو الزوج شيني دنقوا النمج دنقوا المجي وما أشبهه من أقارب الزوج لكم دك وندي كوال شيني تكي أقوانسا ibn al-amm wa nahawi irin dan kanan babanka ko wani babanka da makamantansa kaga dai wannan hadisi na yana muna jan kunne akan kebancewa da da mata ba a yarda ba ba a yarda ba ba a yarda ba mutun ya kebance da mace daga shi sai sai ita to wani zai ce to miye uzuri miye zarura ta mutum ya keɓance da mace a ƙarƙashin wannan ne shekul islam allah ya ƙara masa rahma yake cewa baya halitta hata da malamin da ke karantar da mata ya keɓance daga shi sai ɗaliba sai cewa karatu ake mata ba a wani a islamiyya kawai sai duk ɗalibai su tashi kai kuma daga kai sai ita ya ce bai halitta haramun ne to kaga in aka ce haramun ne ku keɓance a aji ta maka tambaya da kai sai ita min babi aula a shaddu ta harim ka amshi nambar wayar ka duk tambayar da za a yi a cikin aji duk mai bayani ke kowa ya jiya hukun fahimta Allah ya rufa mana asiri suka ce kai hata ƙur'ani bai halitta daga kai sai ta kana biya wata ƙur'ani tana karantawa har ƙur'ani ƙarshen dai al'amari da ko a ce karatun alƙur'ani suka ce to bai halitta ka zauna daga kai sai ita kana koya mata alkurani suka ce saddan lizari'a walokotun fahisha sau da a kiyaye mutunci wanda kuma shi ne ƙa'ida Allah ya datar da mu hadisi na ƙarshe da zamurin da akwai lokaci hadisi da yake bayani akan sadaki wanda kuma shi akan shi nake so in ja hankalin maza da kowa ya tashi zuwa neman kuɗi wallahi kun ga dai yanzu da ana aure da shika ɗari budurwa aka kai shika ɗari biyu aka ɗari uku yanzu fa an kusa kubule ɗari biyar ko an kubule ba wasu wuraren sai ɗari biyar haɗa ɗari biyar in ba Allah ya taimake ka abin ga zamani abu ne mai citali kuma su waye ba sa ganewa ba sa ganewa su fa yaran fa yanzu wallahi azim wallahi azim da musulunci ya bai wa iya mace dama ta aurar da kanta ina mai rantsi maka da Allah ko da yanzu malam Jamilu ka tsara guda hudu da yanzu an kame ka duk kai aure kana tafi kawai zaka ta ce wallahi na daura maka na daura maka aure da kai mun daura aure kuna gidan su nan kuna ga suna sarka ne kabban nan da wace ce na rantsi da Allah in ka tsoye kana jin fira su kashi fira su cikin kashi 100 kashi 819 kan aure ne cikin kashi 100 kashi 819 dukkanin su aure ne alakwal ne ba aka kama sallo wata yariya wani mushen yana kur alakwal ba zan faɗi wata alakwal ba nan ne cikin garin ana kurin mushen ya kama farta mukinta kuma ya rufe budurwa ce ba ba zawara ba ko kuma ka ce matar aure wai niyyar take kallo ana kurfa ita abin da ke kallo da waya shi ne kawai tufafin kwala na mace kai wannan sai an ce wa ubanta tana son aure kai sai ka jira wani malam ya zaga jira ka aurar da ita tsakani da Allah in dai da hankali a ya kamata tuntuni ka gano cewa fa kawai tafiya da mijin aure kuma a kowane sun makale wa ɗiyansu dole sai sun yi lakwal kuma da za ka tambayi ra'ayinta wallahi ba lakwal ba ce gabanta ba na cewa a bar mata su yi lakwal ba a su yi karatun amma in auren ya samu alkhairin shi ne yin auren wallahi alkhairin shi ne yin aure malam wata wata rana ina kur a wata lakwal ina kur cikin cikin cikin wata class ina ina ko premier ne ko tana ina kur sai na jo CR NCZen suna bira NCZen fa suna bira wallahi da kunne na Allah ya sana ji wannan NCZen fa malam shekara 12 ne ko 13 suna bira ita ba tana cewa ha to ke ai saurayin ki a cijen ni dala na gare ta dala nawa gare sa wallahi azim ta ce gani saurayi na yana kamin nama ina ci da ci al'amarin azimun ne wannan karatun da ya kamata a koma shi ne a gaya wa su musa wuri wallahi Allah ya rufa mu asiri mu kwana akan babin saraki sati mai dawa sai mun tashi akai abin da mun ka fada da mun to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna roƙon Allah da suna sai kyawawan su kufunsa wanda Allah ya jarraba da ibtila'in nan na ruwa Allah subhanahu wataala ya hankurar da su mai subhanahu wataala ya mai da musu mabbi alkhairi Allah subhanahu wataala ya kare tsare gaba subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barika ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh